بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ينين جمعة haji babbar rana yau hudu ga watan biyun musulunci watan safar hijira na da shekara 1446 daidai da tara ga watan takwas na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan distinguished senator muhammad danjuma goji da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan tarjamar alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a daidai irin wannan lokaci idan masu bibiyar mu kai tsaye ko masu kallon mu ta kafafen yada bayanai na zamani ba su manta ba a makon da ya gabata karatu ya kamo ƙarshen suratun nahal sura mai namba ta goma sha shida a cikin jerin girsurorin alkur'ani daga sama zuwa kanta Allah cikin hikimarsa da ikonsa ya nuna mana ƙarshen wannan sura ya kuma insha Allahu za mu shiga sura mai biye da ita ita ce sura mai namba ta goma sha bakwai suratul isra suratul isra makiya ce tana da ayoyi guda ɗari da goma ko abin da ya kama da haka an ce da ita suratul isra' kuma ana ce da ita suratu bani isra'il summiyat hadhihi sura bi suratul isra an ambaci surar da sunan suratul isra li'anna ibtatahat domin ita surar ta buɗe bi zikiri ƙissati isra'il a bi zikiri ƙissati isra al-mustafa sallallahu alaihi wasallama surar ta buɗe da magana ta isra'i na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam isra'i shine as-sairu laylan tafiyar dare shine isra'i mi'raji kuma hauhawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baitul maqdis har zuwa sab'a fauka sab'a samawati har zuwa gaba da saman bakwai wani shine mi'raj isra tafiyarsa daga makka zuwa baitul maqdis da daddare aka yi wannan tafiyar وإن يس وإن تفادوا مؤمنين وكيت وإن ي- وإن يس وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم بقرة وإن يأتكم أسارى إن سنزمك أسارى تفيان دري كلمة لكي سوان دوكم يأمهي لإتا تفيان دري أكي نفي دا إسراء كو أسارى تندى سناني لجمع ما تفيان دري ما لكي تشوى ta ambaci wannan magana ta Isra'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min Makka ilal ilal ilal Maqdis ko ilal Qudus ko a ce Baitul Maqdis ko a ce Qudus duk ɗaya ne wal isra huwa sayru laylan mali ce isra'i shine tafiyan dare wa hiya mu'jiza bahira allati kassallahu ta'ala biha annabiyahu sallallahu alaihi wasallam tashrifan lahu sai mali ke cewa babu shakka isra'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce mu'jiza ce a fili yine mu'jiza bahira wanda Allah yake banci manzon sallallahu alaihi wasallam domin girmama shi ana fahimta wannan tsari na tafiyar manzan Allah zuwa baitul maqdis zuwa gaba da saman bakwai duk annabawan Allah kafata ne su ba wanda ya wannan ba wanda ya irin wannan abin da Allah yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta yasa suka ce mu'jiza mu'jiza ce man ɗaya daga cikin manyan mu'jiza kuma girmamawa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad wa qad tasat hadhihi sura hadhihi al-hadisa wannan sura ta ambaci wannan ƙadiyya ɗin ta tattauna game da isra'i da mi'iraji a fasun miyar biha sai aka sa mata sunan surar suratul isra wa zalika fi awwali sura farkon suran da haka Allah ta'ala ya buɗe ta wa qad sabbata tasmiyatuha fil ahadisi sahiha sai malik ke cewa ambatan suran da sunan suratul isra' ko suratu bani isra'il ya tabbata cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu fi kalami ba'd sahaba a cikin maganganun wa'ansu daga cikin sahabbai wa min zalika ma akhrajahu al-bukhari fi sahih akwai hadisin da Imam al-bukhari ya fito da shi cikin ingantaccen littafin sa bi hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da shi ala yake cewa fi suratu bani isra'ilul kahf sai ya ambaci suratu bani isra'ila da kuma suratu kaf hadisi na biyu wara da fil hadisi ma ya dilu ala hadhihi tasmiya a wannan hadisi ya tabbata ambatan wannan sura da wannan suna wa mina ma akhrajahu al bayhaqi fi sha'b al iman imam al bayhaqi ya fito da hima wani hadisi cikin littafin sa min hadisi ummi na aisha radiyallahu anha qalat hadisin ummi na aisha Allah ya kara yadda da take cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu ala firahishi manzon Allah baya kwanciya kan shimfidarsa hatta ya qara'a bani isra'il sai ya karanta suratul isra wa zumar da suratul zumar wa zakarat fiha bani isra'il nana aisha radiyallahu anha sai ta ce suratu bani isra'il ana fahimta to wannan malam iya kokarin kawo waɗannan hadisai domin su tabbatar da kan cewa irin abin da malaman ulumul qur'ani suke cewa ambatan sunayen surorin alqur'ani to ya tabbata tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abqara ali imran nisa da sauransu duk tun lokacin ma'aikin Allah ka kira su da wannan sunaye kama anat suratul isra bil hadisi an makarimul akhlaq kuma bayan ta gama magana kan isra'i da mi'raji ta yi magana kan makarimul akhlaq halayya masu karamci halayya da suke kara mutum girma da daraja a gun Allah kuma da gun mutane to sura ta yi bayani akan wannan wada'at ila tahalli biha kuma sura ta yi kira kan cewa a adanta da akramu a makarimul akhlaq kowa ya dabi'antar da kansa ya adanta kansa da wannan dabi'u masu albarka wa tahaddasat an balalatil mushrikin sura ta yi magana kuma game da batan da mushrikai suka yi haisu nasabu ila Allah ta'ala sahiba wal walad yayin da suke jingina wa Allah ta'ala mata kuma da ɗa sai ɓatansu ya fito fili wata haddasa anil ba'as surar ta yi magana kan tashin alƙiyama wani shu da kuma ba da littattafan aiki wal ma'ad wal jaza da makoma kuma da sakamako wa katamat bi tanzihin lahi ta'ala an shirk wal walad suran ta cika da tsarkake Allah ta'ala game da abin da ake jingina masa na shirka walwalad da kuma ɗa wa an siffatin naqs kuma surar ta cika game da tsarkake Allah game da siffofi na tawaya da mushrike suke jingina wa Allah an bai mijannan suratul isra malam bismillah bismillahir rahmanir rahim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
Allah ta'ala sai fara yaban kansa da kansa ya girmama kansa da kansa sun ce ta fara da tasbihi ne bi gairi sabiqin min al-kalam ba wata magana sai kawai tasbihin yazo domin Allah ya tsarkake kansa kuma mai karatu ya tabbatar da kan cewa wannan abu da Allah ya ce yayi da manzon Allah in ba Allah ba wanda zai yi duk iya cikin hikimar tsarkake kansa da Allah ta'ala a wannan tsarki ya tabbata ga Allah shine subhan tanzihan lahu tsarki da kuma tsarkake Allah daga dukkan naqasu da tawaya ya tabbata ga Allah wa yu'azzimu sha'ana kuma Allah ta'ala da kansa ya girmama sha'aninsa ana gane ko li qudratihi alama alama la yaqdiru alaihi ahad cikin irin ƙudurar Allah da ikonsa irin abin da in ba Allah ba ba wanda isi Allah shi ne mai iko na gaba ɗaya innahu ala kulli shay'in qadir duk abin da kake gani a idan ka iya da wahala to agun Allah bai da wahala kai ne kake ganin wahalar shi amma Allah ta'ala ba wani abu mai wahala a gun shi subhanallazi asra bi abdi kuma shi Allah ta'ala shine ya tsarkaka daga dukkanin wata na ƙasa kuma Allah ta'ala an tsarkake shi daga kan abin duk da bai dace da shi ba fala ilaha ghaira ba kuma wani abin bauta idan ba shi ba tsarki ya tabbata ga Allah allazi asra bi abdi wanda ya tafiyar dare da bawansa bawan nan nasa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi hadisin bukhari yake cewa kar ku kururunta ne irin yadda nasara suka yi wa isa ɗan mariya ba ƙulo abdullahi wa rasul ku ce man bawan allah ko mazan allah ya sa a gurabe a ƙur'ani allah iya kiran annabi muhammadu da abdu wa in kuntum fi raibin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله كنتم صادقين الله يكي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا idan kun kasance kuna kokonto da shakka kan abin da Allah ya saukarwa bawo mu inji Allah abdina iya nufin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to fa'atu bi suratin min mithli ku zo da wata sura kwatan kwacin shi alqur'ani din sai Allah ya ce wad'u shuhada'akum min dunillah ku kiraye dukkan wa'ansu mataimakan ku kuma bayan Allah in kuntum sadiqina fi da'awakum in kuna da gaskiya cikin da'awar da kuke yi kun gana aka ce abdu abdina a suran da ke gaba da wannan suratul kahfi sai Allah ya fara da shi ma ambatan annabi Muhammad da abdu Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah anzala ala abdihi alkitaba wanda ya saukarwa da bawansa littafi bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa lam yaj'al lahu iwaja Allah bai mai da littafin karkatacce ba Qur'ani mai kikken littafi ne farkon suratul furqan nan ma akwai wannan magana تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا albarkoki sun tabbata ga Allah allazi nazzala al-furqana ala abdi wanda ya saukar da alqur'ani kan bawansa da al-furqan da alqur'an duk ɗaya ne wanda ya saukar da alqur'ani akan bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira domin qur'anin ya zama to gargadi ga mutanen duniya gaba daya a cikin suratul jin akwai irin wannan maganar ita ba
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه بدا wa annahu lamma qama abdullah sai ce abdullahi nan ma yayin da bawan mu bawan Allah ya tsaya aljanu sun kusa su zamto takun su ko dan farwarsu da juna ya jingirga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu alaihi libada libad shine sun dan faru da juna sun sun a layin su da dan farwarsu da juna har sun kusa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tsaya yake karanta musu ayoyin alqur'ani kunga wannan ayoyi duka suna nuna mana kan cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam rabbul izza iya kiransa da abdu abdu ya sama yake cewa afdadul asma inda Allah abdullahi wa abdurrahman sunayen da suka fi daraja da farla agun Allah shine abdullahi ko abdurrahman saboda in Allah ya baka haihuwar ya'ya maza ka yi kokarin ka sa wannan a gidanka ka sa abdurrahman ko ka sa abdullahi an ana gane ko daga nan kuma ka sa sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma wani malami yake cewa an ka haihu daya biyu maza baka sawa daya daga cikin ƴaƴanka sunan Annabi Muhammadu ba to kamar baka neman albarka da zaka gidanka ana fahimta duk yanda zaka yi Allah ya baka haihuwa ta ƴaƴa maza to kai kokarin ka sa sunan Abdullahi ko Abdurrahman daga nan kuma sai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan sunaye suna da albarka albarka su tana da yawa tunda shi suna ana tafa'uli da shi ma'ana ana ana so Allah ya bada albarkar wanda aka sawa suna ko ya dauko halin wanda aka sawa suna ana fahimta yasa lokacin da aka yi wa manzon Allah haihuwa aka haifa mai ɗa namiji sai zo masallaci yake cewa an man haihuwa cikin dare amma na sawa ɗan sunan Ibrahim Ibrahim al-Khalil kakana annabi Ibrahim sunansa na sa haka manzon Allah ya ce kaga iya tafa'uli ya gado halin annabi ibrahim a.s. saboda ka yi ƙoƙarin ka sawa ɗanka sunan mutumin kirki ana gane ko in ma za ka mai takwara ko cibina ake canan ko takwara ko takwara ko to can yi gabanin suke cewa cibina to yanzu za ka sawa ɗanka takwara to ka yi ƙoƙarin ka yi takwara da mutumin kirki a sosai kuwa kar ka yi takwara da wani ba ma guje mutum ka ga zo dinga wahalar da mutane sosai kuwa ka yi takwara da mutumin kirki wanda iya da salaha a cikin al'umma kuma suna iya da tasiri akwai wani wanda ya zo manzo Allah ke tambaye su ya sunansa sai ke ce sunansa huzun sai ce a abbal anta sa'ad sai manzo Allah ya canja mai suna a taki ya ce a sunanka sa'ad huzun damuwa da bakin ciki da bacin rai ne sunan sai ce a a sunanka ya zama shine sauki sunanka ya zama to sauki a cikin al'amari saboda suna iya da tasiri ana fahimta allazi asra bi abdihi wanda ya tafiyan dare gaba da bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan wani yanki na cikin dare ila masjidil aqsa daga makka ina minal masjidil haram daga ɗakin Allah mai alfarma shine farkon gini domin ayi wa Allah bauta a bayan ƙasa annabi ibrahim ya gina wannan ɗaki mala'iku sun gina da sauran tarihi abin da ya nuna daga nan kuma ba mai daraja ta biyu sai baitul maqdis wannan masallacin dai da yahudawa suka mamaye shi a yanzu a musulunci shine mai daraja ta biyu daga ɗakin Allah mai tsarki na maka sai shi ana fahimta to Allah ta'ala ya tafi dare da manzon Allah daga bait daga ɗakin Allah mai alfama zuwa can baitul maqdis wa huwa baitul maqdis alladhi huwa bi iliya wanda yake gunda ake ce masa iliya sai malik ya ce ma'adinil anbiya wannan gu ita ce cibiyar annabawa dukkan annabawa a galibi suna wannan gu a milladun ibrahim al-khalil tun daga annabi ibrahim alayhi salam walihada ijtama'u huna kullihim sai Allah ya tara annabawa dukkan su agun fa ammahum sai manzon Allah ya limanci su ya musu limanci fa dalla ala annahu wal imamu al-a'zam malik ya ce wannan kuma shine ke nuna cewa manzon Allah shine babban liman babban akan manya ana gane ku dukkan manya ne amma kuma shine babba akan su والرئيس المقدم kuma shine shugaba da ake gabatarwa salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajma'i tsiran Allah ya tabbata gare shi da su annabawan gaba daya wato kima da darajar manzon Allah ta kai da ta kai annabawa wa'ansu daga ciki da yawan su ma suna begen da masu su zamanto al'ummar su ajiye annabta ta su domin irin girman da Allah ta'ala ya bewa manzon Allah kuma su annabawan sun fi kowa sanin haka sun fi kowa sanin irin darajar da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin kimar da Allah ta'ala ya wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam duk annabawa dukkan su ba wanda Allah bai kiran shi da sunansa kuma da ya ulida yace ya Adamu ya Musa ya Isa ya Hud ya Ibrahim ya Shu'aib duk Allah iya kama sunan su ya kira su amma duk Qur'ani ba inda Allah ya ce ya Muhammadu babu arama guda kwai babu in Allah ya kirayi annabi Muhammadu ya ulidatu sai dai a bashi wani suna na girmamawa ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal mudassir ya ayyuhar rasul ya ayyuhal muzammil sai dai irin wannan amma ba za a kirayi sunansa kai tsaye a ce ya Muhammadu ba za a faɗa wannan iya nuna mana girmama wanda Allah ke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah sai da tara annabawa duka yace idan wannan manzon nawa ya zo na ƙarshen zamani za ku masa da'a za ku mai caffa ku bi shi an gane ko cikin surtu al-imran وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Allah ya tara annabawa bayan abin da ya ba su na littafi da hikima sannan ce sun maja a kuma rasulun musaddiƙun limama aku sannan daga baya wani manzo ya zo wanda yake gaskata abin da ke tattare da ku duka na littafin da Allah ya ba ku sai Allah ya ce la tu'minun bihi wa la tansurunnahu za ku yi imani da shi za ku taimake shi za ku dafawa da awarsa suka ce Allah mun ji za mu yi sai Allah ya ce to mu riki alƙawari ne da ku kun yi alƙawari suka ce Allah mun yi alƙawari qala fashhadu wa ana ma'akum min shahidi to duk sai da annabawa Allah ya tara su ya faɗa musu wannan magana ya ce kowa a cikinku in annabi muhammadu ya zo zai ajiye nasa manzancin ya je ya dafa masa suka ce allah wala mun yi da mumbi shi ne rasulul azam ar-ra'isul muqaddam kenan sallallahu alaihi wasallam to allah ta'ala sai ya tafiyar dare da shi daga nan maka zuwa baitul maqdis da ya je na dan tsatsallake akwai hadisai da yawa wanda malamai sun ra'afa su da yawa game da abin da ya shafi kisar isra'ila da mi'raj amma bayan ya je din ya dawo cikin dare a dare aka yi wannan gaba daya ya je baitul maqdis daga nan aka je sama ta daya sama ta biyu sama ta kuwa sama ta bakwai har gaban sama ta bakwai ma sai da je gunda mala'ika jibril alaihi salam ya ce ya rasulallah ni duk saƙon da allah yake bani anan nake tsayawa ban taɓa wuce na ba amma kai allah ya ce ka wuce kai gaba an fahimta malamai suke cewa da jibril ya ce zai yi gangancin ya bi manzan allah ya haura gunda yake tsayawa narkewa zai gaba ɗaya amma manzan allah ya je gunda ba wani wanda ya ji ko a zuci cikin mazaje aka ce masa marhabiyya lale da farin jakada aka malamin in faraje yake mana Allah da kansa masa lale barka da zuwa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba suratul najm da Allah ta'ala yake ba mu labarin da yaje ma zagal basar wa ma baga idan sa bai kallon kauye ba inda ya zauna nan ya tsaye da kallon sa kawai bai yi waike waike ba har aljanna an kai manzon Allah ya gani har wuta an bude masa ya gani har nau'in irin wanda za a yi wa azabar wuta ya Allah ya nuna masa ba abin da Allah bai nuna masa ya ga mala'iku a surorinsu na mala'iku ya ga wuta ya ga aljanna ya ga zatin Allah ya ga al'arshin Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da na Aisha da Abdullahi dan Abbas suka yi wasu magana amma ba cin karo da juna ita na Aisha aka ce mata manzon Allah ya ga Allah sai take cewa nurun ana arabu ai Allah haske ne ta ya za ya gan shi shi kuma ɗan abbas ke cewa ya gan shi ya gan shi ya gan shi an ce har shi ɗewa yake to sai malamai suka ce bacin karo ita na na aisha radiyallahu anha tana nufin a doron duniya manzan Allah bai ga Allah ba haka kuma nassin qur'ani ya tabbatar la tudrikul absar لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار
Hmm.
وهو اللطيف الخبير Allah ce ba wani ido da isa ga Allah babu shi inda a duniya ne babu la tudrikul absar ba wani ido da isa ga ga Allah babu shi wa huwa yudrikul absar kuma Allah shine ke riskar ganne gaba ɗayan su dukkan wani mai motsi Allah ya kula da shi ya ganin sa ai annabi Musa ma ya ce rabbi arini anzur ilayka ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
da annabi Musa suka gana da Allah ya je gunda za su yi gani da shi sun tattauna sun yi magana wa kallamahu rabbu Allah yi wa annabi Musa magana annabi Musa ya ji ba tare da wani mala'ika tsakaninsu ba malamai suke cewa da annabi Musa ya ji shauƙin maganar Allah ya ji maganar Allah daɗinta ya kai sai ya ce rabbi arini an suru ilaika ya Allah to ina so na ganka ba ana fahimta ka nuna min kanka na ganka ya Allah sai Allah ke cewa lan tarani ai ba za ka taba gani na ba ya Musa sai aka kawo lan wanda take nuna karfin korewar ba zai yi ba ba za ka taba gani na indiya a wannan gidan da ido ba zai gani ba amma walakin undur ila aljabal amma ga wani dutse can daga ido ka kalle shi fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani har in dutsen ya tabbata a inda yake to za ka iya gani na falon mata jalla rabbuhu lil jabal lokacin da hasken ubangiji ya biyo ta kan dutsen ja'alahu dakkan ai kai daga jin dakkan din kasan kasan karashin magana ko ba gaskiya ba sai dutsen ya rididdike ya zama gari yanda kasan garin filawa dutsi ne amma sai da ya laushi ya zama gari malamai suka ce yadda ka san ka leka allura to kamar hasken zatin Allah ya biyo ta kan dutsen kamar maga kofin allura amma dutsen aka neme shi aka rasa ja'alahu dakkan wa karra Musa sa'iqa annabi Musa iya ganin dutsen ya rididdige ya zama gari sai annabi Musa ya fadi a sume ya suma falamma afaqa lokacin da annabi Musa ya farka daga suma sai ce subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah tubutu ilaika na tuba ya Allah na tuba zan ƙara yi ba wa ana awwalul mu'minin ina cikin gaba gaba wajen imani da kai ya Allah to kun ga a duniya ba idan da yake ga Allah shine da tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir to amma inda aka je mi'raji aka dawo ai ba duniya bane ko duniya ne ba duniya bane to manufar dan Abbas da yake cewa manzon Allah ya ga Allah ya ga Allah to a can ya ga shi kuma can ka san ba duniya bane tunda an nuna wa manzon Allah wuta an nuna masa aljanna laqad ra'a min ayati rabbihil kubra لقد رأى من آيات ربه الكبرى Allah ya ce laqad ra'a haqiqa manzon Allah ya gani min ayati rabbihil kubra daga cikin ayoyin uban- ubangijinsa mafiya girma dukkan wata aya ta ubangiji to manzon Allah sai da Allah ya nuna masa ita ana fahimtar wannan to wannan shine abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya je sai ubangiji ya bashi sakon sallah sun tattauna da Allah sun yi maganganunsu sai Allah ke ce to ga sako ka tafi da kai da al'ummarka ku dinga min sallah sau hamsin a daidai da yi sallah hamsin aka fara wajabta mana manzan Allah ya karɓo ya taho da ya zo a sama ta bakwai ya suka haɗu da da annabi musa alaihi salam annabi musa sai yake cewa me ubangijin ka ya umarce ka da shi sai ke cewa ubangiji ya ba mu saƙon sallah ne da al'umma ta mu ji mu yi sau hamsin a dare da yini sai ke cewa irji fas'al rabbika takfifa ka koma ka roki ubangiji ya dan sassauta muku ba za ku yi ba hikimar domin ni na zauna da mutane kafin ka zo an jarabe da banu isra'ila na sha wahala da su ina da working experience ka je ka ce ubangiji ya rage manzon Allah bai girman kai ba sai ya koma ya ce ubangiji na zo a rage Allah ya rage guda goma ya dawo da arba'in annabi musa ya ce ya ya ce an rage mace kuma dai a ƙara ragewa ana ya je gun Allah ya dawo ya zo gun annabi musa ya koma sai da sallah ta dawo ƙwaye biyar duk zuwan da zai sai Allah ce an rage kaza duk zuwan da zai sai Allah ce an rage kaza da aka zo ta zama biyar sai annabi musa ya ce ka koma sai ke cewa la yanzu musa kuma kunya nake ji kuma na ji an rage na ji an rage kuma kunya nake ji yanzu kuma da ya je din da an rage din da ma ya je ko to ya iya je din ba zai je ba wallahi malamin suke cewa da ya koma ya ce Allah ya rage wallahi zai rage dan ji a sawun karshe ce wallahi ni ba zan koma ba Musa ai hakuri da kuma kunya nake ci amma da yake Allah kaunar da yake wa manzon Allah har mu ta dira kanmu sai ce ku je ku yi biyar ɗin amma ladan hamsin na zaɓo ku je ku yi biyar ɗin amma ladan hamsin zaɓo yasa duk wanda ba ya salla ya gama sa ya gama taɗe wadda ba ta da musaltuwa to wannan saƙon manzan Allah ya je karɓo ya je karɓo saƙon sallah ya dawo ya sa malamai suke ce dukkan wani aiki na a yi wa Allah kaza ko kar a masa kaza to manzan Allah iya doron duniya na aka aiko mala'ika ya faɗa masa amma magana sallah sai da aka tafi da shi aka wuce dukkan saman na aka je can al'arshin Allah da kursiyo sannan aka ba shi wani sama to da ya dawo tun a garin maka ne sai yake faɗawa wanda suke kusa da shi shi baga abin da ya faru jiya da daddare da shi an je baitul maqdis daga nan an je sama ta ɗaya sama ta bakwai kuma an masa kona da wasu kace kai kai haka kake suka ce ai ko abokin naka ma ko shi ba zai da wannan magana suna nufin sai na abakar radiyallahu anhu sai suka ga sai na abakar kaji abinda mutumin naka yace ce me yace wai jira da dafa da daddare kafin asuba wai ya je baitul maqdis daga nan har gaba da sama bakwai kuma ya dawo yace shine ya faɗa muku wani da bakin sa suka ce wala shi ya faɗa yace wallahi na yadda abin da ya fa haka ma in dai shine ya faɗa wallahi na yadda daga naka samu as-siddiqil akbar as-siddiqil akbar Allah ya kare da shi duk da haka suka ce ba su yadda ba suka ce in dai zai yadda to su zo sa su mai tambayoyi aka ɗauko masana hanya tsakanin baitul maƙadi zuwa maka aka ce ga sunan za su ma tambayoyi inda ya kaje din ana ganewa sai Allah ta'ala ya ɗauko majigin hanyar daga maka zuwa baitul maqdis aka ajiyewa manzon Allah a gaba su ba shi kenan ba tun daga makan har baitul maqdis din duk abin da ke hanyar aka ajiye a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za su tambaya sai Allah ya buɗa masa ya nuna masa daidai kaza menene shi kaza ne daidai kaza fa kaza ne abu kaza menene abu kaza ne ya ƙure su gaba ɗaya daga nan suka ce kai wala mun da gaba mai da wannan sihiri ne domin bata ya riga ya tabbata a kansu dama maganar su tambaya daga sama zuwa sama ta ɗaya wani ba su da ilimi a kawai bayan da za su yi tambaya a wani ba sani ba to amma daga maka zuwa baitul maqdis duk wata kwana da bishiya ta kan hanya sai da suka tambaye manzon Allah wannan kuma yadda ya faɗa musu amsa domin shi ne biyun ga gairil wahayi la ya tasarrafu shi manzo in dai ba wahayi ba abin da ya zai juya shi wahayi ne kawai ke juya shi sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala yake cewa tsarki ya tabbata ga ubangiji da yayi tafiyar dare da bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga baitul daga masjidul haram shine dakin Allah na Makka mai alfarma zuwa kuma baitul masjidul aqsa shine masjidul baitul maqdis wanda waɗannan masallatai guda uku da masallacin maka na haramin maka da na haramin madina da wannan baitul maqdis su ne masallatan da manzan Allah ke ce su kadai ya halatta kai zauna ka ce za ka ɗauki ɗamara ka kai wa masallaci ziyara su kadai ya halatta a duniya amma in dai ba su ba sai dai Allah ya kai ka garin ku ya kai ƙasar wannan dan gaje ka gani ko kai sallah ba kai laifi ba amma kai ɗamarar zuwa wani masallaci kawai dan zatin masallacin ka je to sai waɗannan guda ukun kawai kuma suna da farala wanda take ta gaske an ce masallacin Allah na maka idan kai sallah raka'a biyu a cikinsa to idan ka zo masallacin da ba shi ba sai ka yi sallah kimanin raka'a dubu ɗari sannan za ka samu ladan sallah raka'a guda biyu a ɗakin Allah na maka dubu ɗari ba musamman irin wannan ƙasar taku a gagane ko? yauwa ƙasa sai ka yi sallah raka'a dubu ɗari sannan za ka samu daraja da ladan wanda ya raka'a biyu a ɗakin Allah mai alfarma sannan masallacin madina sai ka yi raka'a dubu idan mutum ya raka'a biyu a masallacin manzan Allah na maka a masallacin da ba shi ba sai ka yi raka'a dubu za ka samu laka raka'a biyu shi baitul maqdis kuma raka'a ɗari biyar ana fahimtar wannan duk wani hadisi manzan Allah ya tabbatar da wannan saboda suna da daraja da kima su ne shalkwata da ƙubba ta musulunci waɗannan masallatai guda uku ɗin amma ga ɗaya yanzu iya hannun yahudawa Allah ya ƙwato mana shi Allah ya ƙwato mana shi Allah ta'ala yake cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi tafiya da shi zuwa ga wannan an je baitul maqdis alladhi baraka na haula wanda Allah ya sanya albarka a gefen baitul maqdis shine suke cewa fi zuru' wa thimar akwai shukoki da tsirrai duka suna gewai da baitul maqdis linuriyahu min ayatina domin mu nuna masa wa'ansu daga cikin ayoyin min din tabaidiyya ce ayatunal uzzam ayoyi mu manya manya inji Allah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Allah shine as-sami' as-sami' li aqwali ibadihi kenan Allah shine mai jin maganganun bayinsa da abin da zaka faɗa to Allah ya riga ya sani an gane ko kuma da hize ma hukunci ma hisabi alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa fil ardi ma yakun min najwa alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الله كي سورة المجادلة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ka sani cewa Allah shi ne mafi sani da abin da ke cikin samai da ƙasai gaba ɗayansu ma ya kunu min najewa talatatin illa huwa rabi'u duk wa'ansu masu tattaunawa da gani in su uku ne to Allah ne na hudunsu an gane ku wala khamsatin illa huwa sadisuhu idan su biyar ne to Allah ne na shidansu wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahu ko sun yi ƙasa da uku biyu kenan ko sun yi sama da shida bakwai takwas har zuwa ƙarshe to Allah ya ce illa huwa ma'ahu ba ce Allah iya tar da su aina makan duk inda suke duk inda suke Allah iya tar da su kuma sun mai nabihun bima amilu yawmal qiyamah sannan Allah ya ba su labarin abin da suka aiwatar a ranar alkiyama yasa duk wanda zai ja ku tattauna ka tabbatar alkhairi kuke faɗa duk wanda zai keɓe da kai ku dinga kullakullan shari wallahi Allah iya jin ku iya ganin ku kuma sai ya faɗa da lokacin da ranar da gun a ranar alkiyama kuma kana tana dama na dama da ba za su amfani ba yasa Allah ce la khaira fi kathirin min najwa la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw ma'rufin aw islahin bainan nas na'am ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما Allah ya ce la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi cikin dayawa daga cikin ganawa da mutane suke ganawa da wani mitin mitin naku to Allah ya ce da yawan su bashi da alkhairi illa man amara bi sadaqa sai mitin din da aka yi aka yi umarni a yi sadaka a yi mitin a je a samu alhaji wani to lokacin sadaka ya yi ba ya kamata a buɗe su to a yi wa mutane sadaka to wannan ko kwana za ku yi kuna mitin akan wannan mitin ne mai alkhairi ku ci gaba da yin wannan illa man amara bi sadaka aw ma'ruf ko ku yi mitin akan a tabbatar da al'amur bil ma'ruf a danga umarni da kyakkyawa da hani da mummuna a yi ta mitin akan wannan ba matsala ba au islahin bainan nas ko ku yi mitin akan a kawo maslaha tsakanin mutane tsakanin wane da wane an samu matsala tsakanin wane da wane ba a ga maciji tsakanin wane da wane da kaza da kaza to ku yi mitin akan aje a samu maslaha to wannan ko kwana za ku yi Allah ya ce akwai alkhairi cikin sa to waɗannan gun mitin guda uku su Allah ya tsarkake illa man amara bi sadaqa aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al zalika ibtiga amradati Allah fa sawfa nu'tihi ajran azima duk wanda ya aikata daya daga cikin uku nan dan neman yardar Allah to Allah zai ba shi lada mai girma Allah zai ba shi lada mai girma amma a galibiya mitin ɗinmu da tattauna ba irin wannan muke ba a yi mitin za a karya wani za a kassara wani za a jefar da wani za a shatile wani to Allah ya ce ka ji ka sake gani sai Allah ya baka labari a gunda lokacin da ranar a ranar alkiyama ana fahimta shine innahu was-sami'a as-sami' li aqwali ibadihi al-basir bi af'alihi kuma Allah ta'ala iya kallon duk abin da kuke aikata duk abin da ka aikata a boye ko a fili ko lokacin bacin rai ko lokacin zanga-zanga duka Allah iya gani a haka ne ma sabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun Allah ya ce amna hasu anna la nasma'u sirrahum wa najwahum su suna zato ne ba ma jin maganganun da suke haƙoye wane jawahu da irin ganinsu suna zaton ba ma ji la na zama sirrahun wane jawahu sai ala ce bala in ma suna da san haka to ba haka ba ne wa rusuluna da dai himya kutubun manzanninmu suna rubuta duk abin da suka yi suna tare da suna rubutawa duk abin da ka yi daga ranar da ka balaga har da za ka mutu to iyanan maktubatan iyanan an rubuta za ka karanta kayan ka kuma yini albasir bi af'ali ibadihi mai gani ne game da ayyukan da bayan suke aikatawa na'am aya ta gaba
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا sun cewa atayna musa alkitab وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا نعم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا Allah ya ce wa atayna Musa al-kitab muka bawa annabi Musa littafi yini littafin at-taura wa huwa atfun ala jumla can an ce subhanallazi asra an gane ko to atfi ne akai wa taqdiru Allahu asra bi abdihi taqdirin zancen shine kamar ka ce Allahu asra bi abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wa ata Musa al-kitaba Allahn da ya yi tafiyar dare da manzan Allah ɗin nan kuma shi ne ya biya wa annabi Musa littafi. An fahimta? Shi ne wa na Musa kitaba, muka ba ma wa annabi Musa littafi alaihi salam. Shi littafin da Allah ta'ala biya annabi Musa sunansa a taura, fahuma minatani azimatan, da shi alƙur'ani da a taura wa'ansu baiwa ne masu girma, ala juz'in azim min albashar. a bisa wani yanki na rayuwar ɗan adam mai girma albarka ce kuma alkhairi ne zuriya man hamalla ma'anu imamu mujahid bin jabar ɗaya daga cikin almajiran abdullahi ɗan abbas yake cewa zuriya ɗin akwai ne da ago ya'ani ya zuriya man hamalla ma'anu a babin tafsiri ya halatta kai wannan dama akwai al-isti'ara bil ma'ruf a babin tafsiri ana aro akan abin da aka goge za ka iya aro shi domin bayanin ya fito fili zuriya amma aka ce ya zuriyati man hamalla ma'alu sai magana ta yi fitowa fili abinda zai ƙara fito da abin fili ku ƙara ganewa Allah ta'ala da yake maganar azumi ya wajabta mana azumi kamar yau wanda ya wajabta wanda suka zo kafin ku hakan zai sa ku samu takawa sai ce ayyama ma'aduda أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يوا سي الله تعالى ke cewa a faman kana minkum maridan duk wanda ramadan yazo ya tsinci kansa a rashin lafiya aw ala safarin ko ya tsinci kansa cikin harkar tafiya yanayi na tafiya sai Allah ce fa'iddatun min ayyamin uka sai ya kirga wannan kwanaki bayan ramadan ya wuce sai ya raba kaga annassin ayar ba inda aka yi magana shan azumi faman kana minkum maridan aw ala safari haka kawai in kai ko ciwon kai ko zazzabi da ramadan kuma kai tafiya ko a jirgin sama ne ko baka aje azumi ba in dai doran nassin zamu bi to fa'iddatun min ayyamin uka sai ka kirga kwanakin da ramadan kuma sai ka sake wasu azumi yanzu haka muke yi kagan zaka ce zaka fassara ayar haka ba za a fahimta ba amma ya halatta kace fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa abtara rashin lafiyar ko tafiyar sai ta saka sha azumi shikenan fa'idatun min ayyamin ukhra ana fahimta to nan ma shine abin da imamu mujahid yake cewa zuriya akwai nida daidai ne kace ya zuriyata man hamalna ma'al ya ku zuriyar da zuriyar wannan wanda muka ɗauke bisa jirgin ruwa shine annabi nuhu alaihi salam ana gane ko zuriyata man hamalna ma'anu fi safina fa anjaynahum min at-tufan sai Allah ya tsiratar da annabi nuhu da mutanansa daga tufan innahu kana abdan shakura shi annabi nuhu alaihi salam ya kasance bawa ne ko mai yawan godiya ga Allah shine maliki ta iza akala ta'aman aw sharaba sharaban aw labisa sauban qala alhamdulillah annabi nuhu idan ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya sanya tifa sai ya ce alhamdulillah fa samma abdan shakura sai aka sanya masa bawa mai godiya an gane ko kuma ita godiya ita ce take daure ni'ima ta tsaya duk wanda Allah ya masa ni'ima yake so ni'imar kar ta gushe to ya dinga godewa Allah kar bakin ka ya saba raki da korafi ana gane ko kullun ka dinga sabarwa kanka da godiyar Allah ya samu aiki yake cewa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ala kulli hal duk yanayin da kai ga cika godewa Allah kuma kai in ka kana cikin wani yanayi mai wuya mawuyacin yanayi to akwai wanda kai yake sha'awa ya zama kuma kai din da kare na kanka kuma sha'awan ka yake saboda ka dinga sabarwa kanka da godiyar Allah ka dinga sabawa kanka da godiyar Allah anan ko a wani gumin yin bayanin yadda godiyar Allah take kasancewa duk mutane kowa da irin godiyar da ya cancanta yi wa ubangiji masu mulki godiyar da za su yi wa Allah shine su yi adalci wa al'umma su dinga adalci kwatanta adalci cikin mulkin da Allah ya ba su wannan shine godiyar su ga Allah bisa wannan ni'imar ta mulki da Allah ya ba su su yi adalci su yi tausayi su yi gaskiya malamai godiyar da za su yi wa Allah game da ilimin da Allah ya ba su su dinga fitowa suna yi wa mutane bayanin gaskiya ko da ransu ba zai so ba an gane ko su dinga cewa zanga-zanga haramun ce kuma sata aka yi da fashi da makami haka ne mana matasa zama ji tsoron ku ne a dole faɗi wannan daidai shine daidai sata ce da fashi da makami kuma ku je ku tuba ku mayarwa da mutane kayansu idan kuna so ku haɗu da Allah lafiya kiyama shine gaskiyar magana wannan sannan masu kuɗi godiyar da za su yi wa Allah akan ni'ima kuɗi su dinga ɗaukowa suna taimakon mutane yasa ajiya nake ganin karatun Profesa Mansur Isa Yalwa yake cewa duk wani mai kudi inda baya ba da kuransu ba mutumin girki ba ne. Aka yi fara, ya ce hatta Allah ta'ala bai ambaci sallar masu kudi ba sai da ya ambaci ba da kudinsu. Laisal birra an tuwallu wujuwa kuma kibalar mashiriki wal magari, walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhiri wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi sai ce miskinan ko wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil was sa'ilina wa fi riqab sanne ce wa qama salata kuma saboda ka mai kudi kirkin ka agun Allah da kirkin ka agun mutane ka ba su kudi kaji ko eh ka ba su a shine gaskiyar magana in kana so ka zama mai kirki agun Allah ka zama mai kirki agun mutane ka ba su kudi musamman a wannan yanayin an fahimta alaramma kuma godiyarsa ga Allah ya dinga tilawa kun ga yanzu duk inda Qur'ani ke shiga yake shiga ya fita shiga ya fita to wannan godiya ga Allah ke talaka kuma irin mu ya ku bayi ba karatun ba tilawar ba kudin ka dinga cewa alhamdulillah yawa alhamdulillah ine godiyarka ine Allah ya ce innahu kana abdan shakura shi annabi nuhu alaihi salam ne yawan godiyar Allah ne kuma wata ni'ima da farala an ce duk lokacin da ka ci abinci ka ce alhamdulillah allazi at'amani hadha min ghairi hawlin minni wala quwwa ina godewa Allah da ya ciyar da ni wannan abinci ba tare da ƙarfi na ko dibara ta ba to Allah manzon Allah ce sai Allah ya gafarta ma zanubanka gaba ɗayan su duk abin da kai a baya kan lokacin sai Allah ya bi mashi ku duba wani bonus daga raba sama alhamdulillah allazi at'amani hadha min ghairi hawlin minni wala quwwa shikenan ina godiya ga Allah wanda ya ci da ni wannan abincin ba tare da ƙarfi na ko dibara ta ba shi kenan sai Allah ya magafara kuma sai ya ƙara ma wani gobe amma da yawan ba mu da godiya mutum iya da abincin da zai ci nan da wata uku ma a gaba amma sai a shiga ana kukan wannan zamanin da kai zamanin nan kai zamanin nan ai komai kaza kaza to Allah iya ganin ka munafiki iya ganin ka ya san ya baha kuma kana masa butulci baka faɗa ana fahimta saboda kada ka yadda bakin ka ya saba da korafi kullum alhamdulillah karka yadda wani san saurin kan ba ta kama ba ka dinga dannewa kana daurewa al'umma suna ganin kai mawadaci ne ko da baka da kokobo wannan shine halin sahabbai kuma shine halin dattawan mutane na kwarai agun Allah ya samu aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duk mutumin da ya tsinci kansa cikin matsi na rayuwa kuma ya yi haƙuri yake kiran Allah kadai wajen wannan damuwa tasa to Allah iyakinsa zai mai kyauta a duniya kuma zai mai kyauta a lahira an bayyana wannan saboda ka mu dage mu hada alaka mu da Allah ya bayin Allah mu dene da bayin Allah sana sana suru daga nan sai shedan ya saka dinga yawa ƙarya wa mutane wallahi jiya a tsaye na ku a kwance na kwana a to a tsaye kwana dama wai zuwa yake wai abin wallahi a kwance kwana to a ya za kwana wani ya ce kaza kaza wani matarsa wani ɗansa wani ya yi wane ne duk wannan shaidan ne yake buɗe ma ƙofar har ƙarya ma sai kai wallahi tallahi in dai ka saba da wani sai kai ƙarya in neman taimako ka cancanta ka nemi taimakon ko ka ce jama'a ku taimaka mini da abin da Allah ya hore muku ina buƙatar taimako har in ka cancanta ka nemi taimako shi kansa neman taimako ma sai ka cancanta manzon Allah ya ce duk mutumin da ya nemi taimako wa mutane in dai bai cikin layin mutane guda uku to abin da yake neman nan ba ba halal bane su bane haka manzo Allah hadisin ya cikin riyadu salihin gashi ka je ka duba guda uku nan kana ciki ko baka ciki in kana ciki ne mas'ala ta halatta a gare ka kai amma an baka ciki ga kai kai hakuri kawai Allah ya samu dace to ina ganin zamu samu tsaya ne insha Allah idan Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi aya mai namba ta hudu kenan a cikin wannan sura abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya higa cin al'amarin Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifin Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifin Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifin Allah ka sa da mu da su aljanna ce makomar Allah ta'ala ka sa da mu da mahaifin mu aljanna ce makomar Allah ta'ala muna roƙonka da mu da zuriyar mu ya Allah ka shirye da mu tafarki madidici ya Allah ta'ala ka shirye da mu tafarki madidici ya Allah ta'ala muna roƙonka waɗanda suke da buƙatu a gare ka na alkhairi ya Allah ta'ala ka biya mana duk abin da ya fi ƙarfinmu ya Allah ta'ala ka fi mana ƙarfinsa ya Allah ta'ala muna roƙon ka ƙara wannan damuna ta mu albarka guraben da suke buƙatar ruwa ya Allah ta'ala ka shayar da mu ruwa mai albarka ya Allah ta'ala marasa lafiyar mu ka ba su lafiya ya Allah ta'ala muna roƙon ka ɗaliban cikin mu Allah ka buɗe musu kwakwalwa wajen fahimtar karatu ya Allah ta'ala muna roƙon ka 'yan kasuwar mu ka sa musu albarka cikin kasuwancinsu ya Allah ma'aikatanmu ka samu su albarka cikin albashinsu ya Allah masu aikin ƙarfi da ƙodago ya Allah ka sanya albarka cikin abin da suke samu ya Allah ka raba mu da kaka na kai ya Allah ka raba mu da kaka na kai ya Allah ka mayar da buƙatar mu zuwa gare kai kadai ya Allah ya Allah ka mai da damuwar mu da buƙatar mu da kukan mu zuwa gare ka ya Allah ka hana bayin Allah jin sirrin mu da buƙatar mu ya Allah ya Allah ka tsayar da roƙon mu daga mu sai kai ya Allah kuma Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi ya Allah muna roƙonka ka zauna da mu lafiya a wannan jiha ta mu da sauran jihohinmu na musulmai ya Allah ka zauna da mu lafiya a ƙasar mu sauran ƙasashen musulmai ya Allah ta'ala ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka ba mu shugabanni masu alkhairi masu albarka ya Allah ta'ala ka shirye da mu tafarki madidici ya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira ya Allah dukkan mu nan muna da bukatu a gare ka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi abinda muka sa a gaba na alkhairi ya Allah ta'ala ka cimma mana shi ya Allah mana roƙonka dattawanmu na wannan masallaci masu taimakon addini da ba mu shawara da dafa mana kan wannan da'awa Allah kai musu albarka kai musu albarka a samunsu kai musu albarka a gidajensu kai musu albarka a rayuwarsu da mu gaba ɗaya yan midiyanmu ya Allah ta'ala kai musu albarka ka ƙara riko da hannayensu ka sanya albarka cikin al'amuran rayuwarsu gaba ɗaya ka tsare su daga dukkanin shari Allah ramma muna maka don Allah ya ƙara maka albarka Allah ta'ala ya biya ma bukatunka na alkhairi Allah ya takaita jira Allah ya kawo nesa kusa a wannan ne kadai ne nisan ni na san abin da nake ba yawa ku dai ku ce amin kawai yawa Allah ya takaita jira Allah ya kawo nesa kusa Allah ta'ala ya sanya albarka a rayuwa ya ji kan mahaifa ya sanya albarka a cikin zuriya Allah ta'ala ka samu dace da alkhairi akwai bayan Allah da suke neman addu'o'in mu akwai wani daya daga cikin ma'abota wannan majalisi na'am a daya daga cikin ma'abota wannan majalisi ya ce a sanar da al'umma zai yi wata tafiya ranar lahadi amma tafiya ce ta fita nema ya ce da Allah sashi a don Allah ya bahi nasara kuma Allah ta'ala ya yassare masu ya buɗa masu abin da ya tafi nema akwai ɗaya ma daga cikin ma'abota wannan majalisi shi ma ya ce ranar a cikin satin nan dai wani bawan Allah ya karɓi takardunsa to iya roƙon mu yi a don Allah ya tabbatar da alkhairi dan ya isa yi abin kuma iya so mu taya shi a don Allah ta'ala ya sanya alkhairi a ciki muna roƙon Allah ta'ala ya sanya alkhairi cikin wannan karɓar takardu da yayi ya kawo abin da yake shine alkhairi a rayuwa akwai ɗaya daga cikin ma'abota wannan majalisi shi ma ya ce mu masa addu'a mu sashi addu'a game da yaransa yaransa iya ta kokarin dawo da su hanya amma ba ba sa fahimtar hanyar har yanzu suna kokarin kaucewa hanya ta kwarai to amma yace da Allah mu sashi addu'an Allah ya dawo da su hanya ta kwarai to da yaran nasa da namu da na sauran al'umma duka Allah ka daidaita mana su Allah ka ɗora mana su a tafarki madidici Allah ka ba mu farin ciki a cikin zuriyar ya Allah ya Allah ka nuna mana mai kyau a cikin zuriyar ya Allah ka hana mu ganin bacin rai a cikin zuriyar ya Allah ka hana mu ganin ba daidai ba a cikin zuriyar ya Allah ka samu mu lafiya mu gama lafiya mai wannan gida wanda ya asasa wannan masallaci sanata goji Allah ya masa albarka ayyukan sana alkhairi Allah ya karba masa abubuwan da ya sa a gaba na alkhairi Allah ka cimma masa dukkan abin da ke shari ne Allah ya tsare shi da mu gaba daya yatimarsa Allah ya ƙara mata lafiya iyalansa da suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu na yanzu kuma Allah ya musu albarka ma'aikatan gidan da suke ba da saƙon addu'a gare mu muna addu'an Allah ya amshi addu'o'insu da namu duka Allah ya amsa mana Allah ya ba mu tsaro da kariya Allah ta'ala ya karba addu'o'in mu ya samu lafiya mu gama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majidun Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة